محمد صلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu na risala muna cikin babin hajji ko yau za mu tashi game da huskokin harama kasan harama da hajji ta kasu kashi uku akwai ifradi akwai kirani akwai tamattu'i to huskokin harama su zai bayani sannan cikinsu wanne ne ya fi ifradi ya fi ko tamattu'i ko kirani ya ce wal ifradu bil hajji nan za a tashi ko ifradi da hajji ifradi kadaitawa daga fardun kadaita hajji shine ifradi kadaita hajji abdal inda na shine mafifici a wurin mu musuwa mu malaman malikiya mina tamattu'i daga tamattu'i wa minal kirani kuma daga kirani huskokin harama guda uku da ifradi da tamattu'i da kirani da mazabar malikiya ifradi ya fi don me da sun ka fifita ya sun ka ce domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam amma masu kirani su ma suna da hadisai manzon Allah kirani yayi haka masu tamattu'i su ma suna da hadisan da suke kafawa hujja to mazhab malikiya dai ifradi sun ka dauka sun ka ce to ifradi yafi abinda a ifradi shine in mutun ya zo harama sai ya yi harama da hajji kawai labbaik allahumma hajjan shikenan ya yi harama sai ya ci gaba da talbiya sai a tasamma makka shine ifradi wanda ya yi ifradi ba zai warware haramarsa ba sai ya ƙara aikin hajji gaba ɗaya kamar mai kirani shi ma ba zai walwale haramarsa ba sai ya ƙara aikin hajji gaba ɗaya mai tamattu'i shi ar wanda ya harama shi ko tamattu'i shine in mutum ya zo harama sai ya harama da umra kawai miƙati in ya yi harama da umra da ya zo ya ƙara aikin umra shi kenan haramarsa ta walwale sai ya koma ga harkokinsa duk abin da an ka hana mai harama yi sai ya ci gaba da yi sai takwas ga wata sai ya yi harama da hajji sai ya ta yi haɗa umra da hajji yin umra cikin watannin hajji shi ne ta matuyi shi kuma kirani haɗa umra da hajji wuri guda in ka zo harama sai ka ce labbaika Allahumma umratan wa hajjan to amma ka fara ambaton umra don ita ake fara yi labbaika Allahumma umratan wa hajjan shikenan ka zama mai kirani to in ka zo koda ka kare umra tun daga harama ta hajji bisa kanka ba za ka walwala harama ka ba za ka ci gaba da zama cikin harama har sai ka kare aikin hajji da mai tamattu'i da mai kirani waɗannan duk an wajabta hadaya gare su amma shi mai ifradi ba sai ya yi hadaya ba kamar yadda za mu ji cikin karatun yau insha Allah sai dai mai tamattu'i in ya zan mutumin makka ne mazauni makka ne to shi ba sai ya hadaya ba to shi ne ya ce wal ifradu bil hajji ifradi da hajji mutum ya yi harrama hajji kawai ba tare da ya haɗa shi da umra ba abdul indana shine mafifici a wurin mu mu malaman malikiya min tamattu'i daga tamattu'i wa min alqiran kuma daga kirani faman qarana wanda duk yayi kirani ya haɗa hajji da umra aw tamatta'a ko ko yayi tamattu'i yayi umra cikin watannin hajji min gairi ahli makka in dai ba mutanen makka ba in dai shi ba mutumin makka ba ne fa Allah ya hadayun hadaya ta tabbata a kai ne sai ya yi hadaya yadhbahuhu yana yanke dabban nan ta hadaya in abin yankewa ce aw haruhu ko yana soke ta in wadda ake sokewa ce bimina amina ina ne wurin yankan hadaya mina to me addalilin malaman Najeriya daga hadaya Madina ba su da dalili ko na azara ya kasan zuciya ne kawai da cin kuɗin mutane ba tare da haƙƙi na shari'a ba kuma ba wai hadiyar suke yi ba in sun ga tare kuɗin Allah sai a tai a samu rago biyu rago uku sai a yanke sai a sa tukari su soye in sun ka soye sai a biɗi ledodi kowa sai a jewo mai yan tsokoki sai a alhaji ga hadayarka alhaji ga hadayar kowa sai a bashi yan leda guda haka shi kenan an yi ma hadaya shi yasa kaga ai suka suka kumumuwa a ta jirgin farko saboda in sun ka ta jirgin farko ka san su manya sai da ƙarshe zaman su suka sai ƙarshe suka tafiya don ba sun su daɗe can saboda ayyukansu to duk alhazan nan sabbin alhazai na ƙauye waɗanda na yi ban ruwan tonka ban ruwan albasa da sauransu sun ka biya kujera hajji sabbin zakkuwa ga ƙauyanci ga jahilci ga sabbin zakkuwa ba a san kan sai a bi su ga gida-gida da sunan wa'azi an an ƙara wa'azi to wanda bai hadaya ba ya kawo kuɗin hadaya ta sai su amshi kuɗin hadaya su raba abinsu sai su zo muku da 'yan ledodi da ɗan tsaukokin nama ciki a ce an yi muku hadaya ana hadaya madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ya kora raƙon masu na hadaya da madina ya tafi da su makka don mi bai yanke abi ne nan ba kuma ko da ya zo makka da ya zo ba da zuwa ya yanke ba sai ya ɗaure sai sahiyar sallah sai da ya gama jiho shaidan sannan yanke hadayarsa amma wani ya hadaya tun madina to Allah ya shirin da mu to yace fa alaiha hadin duk wanda yayi tamattu'i ko yayi kirani in dai ba mutanen makka ba ba mazauni makka ba to fa alaiha hadin hadiya ta tabbata a kansa yadhbahuhu yana yanke dabbar ta hadaya auyan haruhu ko yana soke ta bi mina amina haka kuma qur'ani yace eh yace wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha alhadiyu mahillahu sai hadaya ta kai ga mahalluhu ai mahallu zabihihi wurin da ya kamata a yanke ta ina ne ashe kenan akwai inda ya kamata a yanke hadaya ina ne mina wanda mina bangare ne na makka in baka samu yankewa mina ba sai ka yanke makka duk guda ne don mina tana cikin hurumin makka to in auqafahu bi arafata in ya tsayar da in ya tsayu da dabba a arafa kasan can da wuri babu kuɗi wadatattu mafiyan mutanen ƙauye da ka zuwa duk da dabbobinsu suka zuwa wurin aikin hajji ba shi yasa aka ishari da takalidi ba sai mutum ya ta da dabba ta ya huta da saye to ka gani to in ka zo da dabba wanda ya zo da dabba ta to in za a tahiya arfa sai ya kora abi ta ya ta da ita arfa da arfa ya yi muzdalifa da ita muzdalifa yan an kwana sahiyar sallah in ya zo ya gama jiwa shedan sai ya yanke abi ta to shine ya ce in ya tsaye da ita a arfa wa in lam yuqifu bi arfata in bai tsaye da dabba hadiya a arfa ba falyan har bi makkata to sai ya yanke abi ta a makka in bai samu yankewa in bai samu yankewa mina ba kenan yana nufin yankan dabba hadaya da makka da mina duk guda ne mina nan a asali don annabi sallallahu alaihi wasallam mina ya soke nashi to amma wanda bai samu sokewa mina ba kila sai ya koma makka sannan mina babu kara inda aka sayar da bisa shi to kaga in bai zo da bisa ta ba ya yanke mina sai ya koma makka ya saya to wannan in ya saya ba sai ya jawo ta ya dawo mina ba sai yanki abi ta makka da makka da mina duk harami ne ya halatta a yanki eh bil marwa a marwa sai ya zo wurin da ake kira marwa nan kusa ga duci banga sai ya yanki ba da an yadkhula bi min al hill bayan ya shiga da dabba hilli hilli inda ba harami inda ba harami ba nan ne hilli domin dabba hadiya ga mazabar malikiya sun ce sai ta hada wuri biyu sai ta hada inda ba harami ba da harami da za ka sai dabba hadaya cikin garin makka ko mina to ba a so ka yanke ta ba sai ka hita da ita inda ba harami ba sannan ka dawo ka yanke ta ina fatar kun fahimta fa in lam yajid hadaya in bai samu hadaya ba mutumin da yayi tamattu'i da kirani ba an ce hadaya ta tabbata akan sa ba to sai ya zan bai samu hadaya ba faman lam yajid fa siyamu thalathata ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum to fa siyamu thalathata ayyamin to sai yayi azumin kwana uku fil hajji cikin lokutan aikin hajji ya'ani yana nuhin min waqati yuhrimu da lokacin da ya harama ila yawmi arfata har zuwa ranar arfa don sahiyar sallah haramun ne ayi ayi azumi da bakin sadda ya harama zuwa ranar arfa fa in fatahu zalika in wannan ya kubuce mai bai samu yi gabanin arfa ba to sama ayyama mina sai ya azumci nukan mina yunukan da aka zama mina sai ya azumin su shi ɗaya an mutumin da an kawa uzuri ya yi azumin kwanukan mina don kwanukan mina su ne ayyamu tashriqi ko kwanukan da ake soya nama annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce ayyamu tashriqi ayyamu akalin wa shirbin wa zikrillahi azza wa jalla yunukan soye yunukan da aka zama mana yunuka ne na cin abinci da shan abin sha da ambaton Allah ashe tunda an ka ce yunuka ne na ci da sha ashe babu ba azumi makaruhi ne azumi ayyamut tashri sai dai ga mai tamattu'i ko mai kirani wanda bai samu hadaya ba eh wasa ba'atan in yayi azumin kwana uku cikin lokacin aikin haji wasa ba'atan sannan shi azumin kwana bakwai ya daraja in ya dawo gida idza raja'a yana da ma'ana biyu in ya dawo da ko a ce in ya dawo da mina an gama kwanukan zama mina ya an ƙara kwanukan zama mina kwana biyu ko kwana uku ga wanda ke son ya cika akwai wani sauran aikin hajji kuma hajji ya ƙare sai shekara ta baɗi ga mai yawancin rai to in ya dawo kila lokacin barin makka ta bayyana to kwanukan da zai yi shikenan in ya dawo da mina to sai ya azumce su wasu kuma sun ce in ya dawo gida ya bari sai ya dawo garinsu sannan sai ya azumce su kaga azumin kwana kwana goma kenan ko sai ce tilka asharatun kamila eh dalika liman lam yakun alu hadirul masjidil haram wanda iyalinsa ba zaune suke a masallaci mai alfarma ba hurumin makka kenan wa sifatu tamattu'i to yanzu ya kare da ifradi to sai huska ta biyu ta harama shine tamattu'i yaya ake yin sa yace wa sifatu tamattu'i sifat tamattu'i yadda ake yin tamattu'i an yi hurima bi umratin shi harama da umra in ya zo miƙati yayi harama da umra kawai ba tare da ya hada da aikin hajji ba thumma yahillu min hasannan ya walwala harama ta ya zo makka yayi umra ya ƙare ya walwala harama ta fi ashuril hajji yayi wannan cikin watannin hajji watannin hajji da bakin shawwal zulqida da zulhijja ko to inda duk mutun yayi umra cikin watannin hajji ya kare to sannan kuma shekaran nan kuma yayi hajji to shine mai tamattu'i ina fatar kun fahimta thumma yahujja min amihi sannan yayi hajji ga wannan shekara tashi da yayi umra ƙablar rujuwa ila ufuki gabanin ya dawo zuwa ga sasannin garinsu gabanin ya dawo gida au ila mithl ufuqihi ko ko gabanin ya dawo zuwa ga kwatancin sasannin garinsu fil bu'd ga nisa ka san wani tunda nan yayi biza da makka in ya ƙara aiki hajji ingila yayi ba gida zai dawowa ba to shi na yace wanda yayi umra cikin watannin hajji sannan shekarar nan kuma yayi hajji ina fatar kun fahimta kahin ya dawo gida in ka yi umra ko da ka yi cikin watannin hajji ka dawo gida ka sake koma to wannan baka zama mai tamattu'i ba ka yi tamattu'i cikin watannin hajji ka kare ka yi umra cikin watannin hajji ka kare kuma shekarar nan baka dawo gida ba kuma kai yi aikin hajji kahin ka dawo gida ko ka tai wani gari wanda nisa ta nisa ne yayi kamar nisan garin ku to wannan shine kai ne mai tamattu'i ina fatar kun fahimta wala hadha to ya tabbatar ma wannan an yi hurima min makka shi harama daga makka in kana biha in ya kasance a makka wanda ya yi tamattu'i to ba ya yi harama miƙati ba ta umra umra kawai bai hada da hajji ba to in ya ƙara aikin hajji shi kenan harama ta ta walwale ya koma yanzu saruru wanda bai aikin hajji ko duk abin da an ka hana mai harama yana iya yi har saduwa da iyali ya koma ga tuwahi ne na gida yana iya aski yana iya sa turari yana iya saduwa da iyali da dai sauran da abubuwan da an ka hana mai harama ko to ana nan kuma sai ga lokacin aikin hajji yayi to ina zaina sai ya koma miƙati sai an ka ce to iri nai ba sai ya koma miƙati ba nan makka nan zai harama ta makka ita ma miƙati ce sai ya yi harama hatta kamar yadda hadisin ɗan abu zai ce hatta ahalu makka yuhilluna min makka mutanen makka suna harama don haka yanzu tunda yanzu zaune yake garin makka ya zan cikin mutanen makka don haka ina zai harrama nan cikin garin makka nan hotel ɗi ne nan zai harrama jar sai a yi mina ina fatar kun fahimta in ka nabi ha in ya kasance a makkan wala yuhrimu minha man arada an yi atamira man arada an yi atamira wanda ke nuhin shi umra yana cikin garin makka yana son yayi umra ba zai yi harama da gare ta ba ko wala yuhrimu minha ba zai yi harama daga garin makka ba man arada an yi atamira wanda ke nufin yayi umra hatta ya kharuja ila al sai ya fita zuwa wurin da ba haramin makka ba shine hilli dan makka ko wanda azzauni garin makka in yana son yayi umra shi wanka ga bako ne da harama ta ya taho ta umra yayi umra ta ya kare an ka ce to lokacin yake hajji ba sai ya fita ba sai yayi harama da makka to mazauni makka fa yana son ya yi umra shi makka bata zama mai sai ya hita hilli inda ba harami ba sai ya yi harama da can sai ya dawo ya yi umra ina fatar kun fahimta to siffa ta tamattu'i kenan to sai kirani nau'i na uku na harama da hajji yace wasu fatul kirani abinda a siffa kirani kirani daga kalmar karana ya gwama na rasulullahi anil kirani annabi ya hana kirani kiranin mi annabi ya hana na dabino to sai wasu sun ka ɗauka hadisin ga sun ka ce ya hana hajjin harama ta kirani a agwamin dabino ka kada dabino biyu cikin baki kuma kuna ci tare da wasu duk abin da a kwara kwara kamar kosai ko masa ko dabino duk abin da a kwara kwara in kana ci tare da jama'a to an hana ka game biyu ka kada cikin baki don me kake nufi zalunci kake nufi ka cihe da sauran 'yan uwanka eh sai dai a ci guda guda in ka cinye ka koma sa wani to shi a kiranin da manzon Allah ya hana ba kiranin hajji ba yace wasifatul kirani abinda asiffa hajji na kirani an yi hurima bi hajjatin wa umratin ma'an shi harama da hajji da umra tare da yazo miƙati sai ya ce labbaika allahumma umratan wa hajjan wa yabda'u bil umrati yana farawa da umra fi niyyati ga niyyarsa sai ya fara ambaton umra don me ba don tayi haji muhimmanci ba don ita ake fara yi ba ita zai fara yi ba kafin lokacin aikin haji to labbaikal ba harama da haji da umra ba nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala ba ita a harama ba a harama sai ka ce labbaikal lahumma umratan labbaikal lahumma hajjan labbaikal lahumma umratan wa hajjan shi ne harama ba nawaitu nawaitu ba ina fatar kun fahimta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yace siffan kirani shine mutun yayi harama da haji da umra tare wayabda'u bil umrati amma yana fara da ambaton umra fi niyyati yi ga niyyarsa in yazo niyya sai ya fara ambaton umra waya za ardafa al hajja inda duk ya gwama haji alal umrati akan umra qabla an ya dufa gabanin shi dawafi wayar ka shi raka'atai dawafi fa huwa qarinun to ya zama mai kirani muna tare in ya zan da ka zo harama sai kai harama da umra kawai ka zo kai dawafi na umra kai raka'atai dawafi nafila raka'a biyun da ake yi bayan gama dawafi sai da baya tamiro kai bari in haɗe da hajji nan ko ka ce ka haɗe baka zan mai kirani ba sai in tun wurin niyyar ka kace kayi niyyar har umra da hajji tare to wannan shi ka zan mai kira ne ina fatar kun fahimta wallaysa ala ahli makkata hadiyun hadaya bata kasance ba akan mutanen makka fi tamattu in ga tamattu'i wala kiranin ko kir mutanen makka in sun kai tamattu'i ko kirani su ba sai sun bada hadaya ba wanda ba dan garin makka ba ba koshi an kace in yi tamattu'i ko kirani sai ya bada hadaya wa man halla wanda ya warware min umrati ga umrarsa yayi harama da umra yazo yayi umra ya kare shine halla ya walwala harama hmm qabla ashhuril hajj gabanin watannin hajji su shigo cikin ramalana kattahi sai kai umra cikin ramalana kai umrarka ka kare shawwal bai shigo ba kaga shawwal ba yana cikin watannin hajji ba kai umrarka cikin ramalana ka kare kaga watannin hajji ba su shigo ba to sun hajja min ami sannan yayi hajji ga wannan shekara kuma ya zamba ka dawo ba kai zaman ka maka har lokacin hajji yayi kai yi hajji falaysa bi mutamatti wannan bai zama ya tamattu'i ba don me saboda bai yi umra cikin watannin hajji ba ka za mai tamattu'i sai ka yi umra cikin watannin hajji amma da kila a ce yau talatin ga wata na ramalana yau ya isa makka dama tun can miƙati ya yi harama da umra bai ƙari umra ta ba ya zo bai ƙari umra ba har alfijiri ya ɓullo ɗaya ga watan shawwal shi kenan ya zan mai tamattu'i ina fatar kun fahimta in dai ya zan akwai wani rukuni wanda ya rage mai dama rukunai uku ga ga umra harama dawafi sa'i to bai gama dawafi ba har watan shawwal ya kama ko bai gama sa'ayi ba har watan shawwal ya amma in ya kare su aski abbaye ba ko sai sai abbaye ba wannan kaga sai sai ba rukuni bane har yanzu dai bai zama mai tumattu ina fatan muna tare to wa man asaba saidan to yanzu mun ƙara fuskokin ihrami kunji ihrami yana da fuskoki uku akwai ifradi akwai tamattu'i akwai kirani ga mazhabar malikiya ifradi yayi amma abinda annabi ya tabbatar sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen aikin sa shine tamattu'i ina fatar kun fahimta haka tamattu'i yafi to yanzu sai hukuncin wanda ya samu dabba farauta an hana ma mai harama da haji farauta ta dabba tudu sai dai dabbar ruwa babu laifi amma dabbar tudu da wadda ake ci da wadda ba a ci duk an hana ma mai harama da hajji kashe ta to in ya kashe me sakamakonsa yana mai harama ya ce wa ma asaba saidan duk wanda ya kashe dabbar farauta shi ai ya samu dabbar farauta duk wanda ya kashe dabbar farauta dabbar farautan nan wanda ake ci ta ku wadda ba a ci to fa alaihi jaza'un sakamakon dabban nan ya tabbata akai ne mithlu ma qatala kwattancin abin da ya kashe minan na'ami da cikin dabbobin gida wace irin dabba ake farauta dabbar daji to inda duk ka kashe wata dabbar daji dabbar da ake ci ce ko wanda ba a ci kana mai harrama da haji to sai ka biya irin ta da dabbar gida sai a samu wata dabbar gida da ta yi kama da ita sai ka biya suwa za su yi mai hukuncin ga abin da zai biya ya hukumi bihi zawa adalin ma'abuta adalci mutum biyu ya hukumi biyu su za su yin hukunci gare shi min fuqaha il musulmi da cikin malaman musulmi sai ya taya iskan ma malamai sai ya haɗa musu na kashe dabba kaza na kashe zomo me ya kamata in ba su sai a ce ka tai ka bada akuya na kashe barewa sai a ce ka bada kaza na kashe gada na kashe kaza su malamai su za su yi mai hukunci wa mahalluhu to in ya kashe dabbar farauta ba an ce sai ya biya kwatancinta da dabbobin gida ba to in zai biya kamar misali ya kashe zomo an ce ya bada akuya to ina zai yanke akuyan nan wannan akuyar ta mecece jaza'u saidi ta sakamakon farautar da ya dabbar daji da ya kashe yanzu ba ta hadaya bace ba ta fidiya bace kaga muna da dabbobi zaiwa da ake yankewa akwai ta hadaya wake yankan hadaya mai tamattu'i ko mai kirani wanda ba mazauni makka ba fidiya fa ita ko fidiyatul aza wanda yayi wani abu da an ka hana kamar aski eh ko yanke kumba an hana ma mai harama sai kai saboda wata lalura to shi ko dabbar da zaka yankewa ita ake kira fidiyatul aza kaga fidiya to yanzu muna da dabba ta uku ita ko jaza'us saidi ita ko ba hadaya bace ba fidaya bace dabban mecece dabba ce ta biya za ka yi sakamakon dabbar dajin da ka kashe muna tare to ina abba ina ya kamata ya yanke ta ita jaza'us saidi wa mahalluhu mina inda abba girin da ya kamata ka yanke dabbar jaza'us saidi a mina in wa kafa biyu bai arafa in ya tsayu da dabba a arafa wa illa in bai tsayu da ita arafa fa makka makka a wurin yanke ta waya da khulubi yana shiga da dabban nan min alhilli da inda ba harami ba sannan ya shigo da ita harami an so kaga kamar dabba hadaya an so ta hada wuri biyu inda ba harami ba da harami to haka ita ma dabbar jaza'us saidi sai an shigo da ita inda ba harami ba sannan a tawo da ita harami a yanki wallahu ya samu an yakhtara zalika ya zabi wannan kenan ya zabi biyan jaza'us saidi da yanki dabba au ko kuma kafaratan shi kafara ta jaza'u saidi din maimakon yanke dabba sai ya kafara da'ama masakin da ciyar da miskinai ina fatar kun fahimta to yaya zai yi kafara da ciyar da miskinai yanzu misali ya kashe zomo malamai sun yi mai hukunci cewa akwai a bisa gare shi to bai sun yanke akwai yanzu abinci zai ba su a to sai a diba akwai a 'yar shekara nawa ya kamata ya yanke 'yar shekara guda ko yanzu akwai a 'yar shekara guda kasuwa tana kai nawa a ce tana dubu goma to sai ya taya sawo abinci na dubu goma sai ya raba miskini muna tare to ina yake an yanzura ila kimata said sai yayi dubi zuwa ga kimar dabba farautar da'aman sai ya biya da abinci ya zai yi kima yanzu an ce dabbar da ya kashe zai biya da akuya to yanzu bai da akuya ko babu, babu ta sai suwa yanzu kafar zai yi da, da ciyar da miskinai to akuyan nan sai a yi mata kima kudinta na kai nawa yana kai dubu goma to sai ya ta ya sawa abinci na dubu goma ya raba ma miskinai fa ya tasaddaka bihi sai shi yi sadaka da shi au ko kuma abu na uku da ake biyan dabba farauta da shi adala zalika abinda a daidai da wannan siyaman na azumi an ya suma an kulle muddin yanzu abincin dubu goma yana kai mudu nawa in ya sau shinkafa nawa shinkafa take yanzu dubu ɗaya da ɗari biyar ko to yanzu mudu nawa kenan ko da yake wancan mudun kasuwa ko to mudun nabi nawa sai a ce shinkafar dubu goma tana mudu ishirin misali ko shinkafar dubu goma a ce tana mudu ishirin to inda azumi zai biya to kowane mudu azumin yini guda kenan azumin kwana ashirin zai yi shi ne ce a adalla zale ko abin da daidai da abinci siyaman na azumi an ya suma zai yi azumi an kulle muddin ga kowane mudu yauman yini guda to sai ya zan shinkafar dubu goma abinda ta tsaya mudu goma sha tara da rabin mudu mun samu rabin mudu to an ce kowane mudu guda azumin yini guda zai yi to akwai rabin azumi babu rabin azumi don haka azumin kwana ashirin zai yi sai ya kammala rabin mudu ne ya kammala shi ne guda tunda ba a rabin azumi a ɗauka da jijji a aje sha biyun rana wali kasarar mudu to in an ka samu karewar mudu kamar a ce abin ga kuɗin mudu abin ga kuɗin dabbar da zai yankewa jaza'u saidi mudu goma sha tara da rabi kaga yanzu an samu rabin mudu shine kasrul mudu to yawman kamilan shi ma rabin nan zai yi mai azumin yini kammalalle tunda babu rabin azumi to yanzu mun ƙara jaza'u saidi ko to sai hukuncin umra yanzu mun ƙara aikin hajji gaba ɗaya sai umra wal umratu sunnatun mu'akkadatun umra sunna ce mai ƙarfi marratan fil umri sau guda ga rayuwa irin hajji hajji farilla ne sau guda ga rayuwa in ka zo ka ɗauki farillin nan da na biyu da na uku da na goma da na ɗari duk ko sau nawa za ka koma aikin hajji mustahabbi ne hmm? shi yasa wasu ke ganin in ana cikin halin matsanancin hali to tun da kayi ta zuwa yanzu ba faralli ba ne da ka tahi gara a sai abinci a raba matalakawa wasu kuma sun ka ce a kowanne yana da falala ai in ka zo aikin hajji sababiyar ibadodin da za ka yi za a gafarta ma zunubanka sannan za ka yi addu'o'i sababiyar addu'o'in Allah zai sauka ma talakawan zai kama talakawan sauki don haka wasu na da ra'ayin duk irin tsananin da ake ciki ka biya ka tafi umra ko ka tafi hajji yafi ina fatar kun fahimta saboda irin falalar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ga hajji da umra hajjin mabrurun laysa lahu jaza'un inda Allah illal janna man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuk raja'a ka yawmi waladatu ummuhu da dai ga sunan yace to wal umratu umra sunnatun muakkadatun sunna ce mai karfi kaga su gare su bata kai karfin haji ba amma ga malaman hadisi sun umra matsayinta guda da haji duk farilloli ne don wuri guda Allah ya ambace su ya ce wa atimul hajji wal umrata lillah don haka sai sun ka ɗauka umra shaƙiƙi ya hajji ce ita ma farilla ce amma daga mazhab malikiya sunna ce mai ƙarfi maratan fil umr sau guda ga rayuwa wa yustahabba ana so limanin sarafa min makka daga duk wanda ya dawo da makka to yanzu ya zo yayi umra ya ƙare yanzu ya ƙare aikin hajji sai me sai dawowa gida to ana so ga duk wanda ya dawo da makka min hajjin daga aikin hajji au umratin ko umra an ya kule ya rinka karanta wannan addu'ar nan ya takaita ta ga hajji da umra ba hajji da umra ɗaya duk tahiyar da kai ka dawo gida ka ta yabo ka dawo to da ka dawo ka fara cinkan ɗakuna na garin sakkwato ba sakkwato ka taso mai ba to sai ka fara ga addu'a a ibuna ta ibuna abiduna lirabbina hamidun sadaqallahu wa'ada wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahada sadda duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahiya ya dawo to da ya fara cinkan ɗakuna na garin madina ya ka fara karatun addu'a ga har ya iso gida ita a addu'ar dawowa kaga tafiya tana da ladubba ko madalla in za ana tun kayan a hau dabba sai ko bayan an hau dabba sai a yi addu'a yan ana cikin tafiya an ka cimma gangara sai a yi mi tasbihi ga hawa sai a yi kabbara ha'a hayi ga gangara kuma ha'a gangare ga hawa ha'a hayi to haka dai a ci gaba da ambaton Allah sannan ‘yan an ka dawo kuma to kuma da an cin da ka taso magarin ka yi fara cinkan gidaje na mutanen garin ku sai a fara na addu'a a ebu na muna masu dawowa daga aba innahu awwab ay raja'un aba bi ma'ana raja'a a ebu na muna masu dawowa ta'ibuna muna muna masu tuba ga Allah kila cikin tafiyan nan an dai wasu abubuwa da su saba ma Allah to muna masu tuba duk abin da mun kai na kuskure cikin wannan tafiyan muna tuba ga Allah abiduna lirabbina muna masu bauta ga ubangijinmu shi kadai hamiduna kuma muna masu godiya gare shi ya tahi da mu lafiya ya dawo da mu lafiya sadaqallahu wa'ada Allah ya gaskanta alƙawarinsa wa nasara abda kuma ya taimaki bawansa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa hazamal ahzab kuma ya wace kungiyoyin kafirai wa da fushi kadai wannan ita ce addu'ar dawowa gida har a iso gida aibuna ta aibuna ta aibuna abiduna lirabbina hamidun sadaqallahu wa'ada wa nasara abda wa hazamal ahzab wa'ada to shikenan dan na aikin hajji ya kare da jin aibuna an dawo gida kenan to Allah ya sa muna albarka ga abin da mun ka karanta madalla to yanzu mun ƙara ibadat an yi tsarki an yi sallah an yi azumi an yi hajji an yi zakka su ne ibadat ta Allah ya shiryar da mu to mu tafi